إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاه فإن في تقواه عز وجل العصمة من الضلال والسلامة من الغواية والأمن من المخاوف والنجاة من المهالك ومن حقق التقوى آتاه الله نورا وضياء يفرق به بين الضلالة والهدى والبصيرة والعمى والفتن والسلامة والعافية كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها المسلمون من خصائص رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من خير إلا ودل أم دل الأمة عليه وما من شر إلا حذر الأمة منه وقد كان مما حذر الأمة منه الفتن التي تكون في آخر الزمان وتكاثرها والغواسق التي تحيط بالأمة من كل جانب فتموج بهم كموج البحر حتى إنها لتدع الحليم حيران ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف وروى مسلم بإسناده عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يسلئ خباءه فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى إلي أذنيه وقلبه وقلبه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم شر الفتن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwa musulmi ina jan hankali na tare da ku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka lallai a cikin tsoron Allah da bin dokokinsa a nan ake samun tsira da kiyayewa daga bata a nan ake samun kubuta daga karkacewa a nan ake samun aminci daga dukkan abin tsoro a nan ake samun tsira daga halaka duk mutumin da ya tabbatar da tsoron Allah ya ji tsoron Allah haƙiƙa ne zahiran wa batsinan to Allah maɗaukaki yana bashi wani haske wanda da wannan hasken zai bambance tsakanin bata da shirya yana ganin bata zai ce bata ne yana ganin shirya zai gane kuma ya bi zai gane kuma ya bambance tsakanin basira da makanta da kuma wannan shirya da taƙawa zai bambance tsakanin fitina da zaman lafiya sannan kamar yadda Allah maɗaukaki ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ku waɗanda suka ba da gaskiya in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokinsa to Allah zai sanya muku furqan ma'anan alfurqan shine abinda zai sanya ka iya ganewa ka bambance tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba haka idan kana son kubuta a zamanin fitintunu to ka ji tsoron Allah kamar da zamu zo mu ambata hanyoyin kubuta a zamanin fitina Allah madaukaki kuma ya karasa yake ambata mana in kun yi haka zai sanya muku wannan furqan sannan kuma ya san ya kankare muku zunubanku da laifuffukan da kuka aikata kuma ya gafarta muku Allah ma'abucin wato falala ne mai girma ya ku bayin Allah daga cikin abubuwan da suka keɓanci manzancin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babu wani abun alheri da zai zo nan gaba tun daga zamaninsa har duniya ta tashi sai face ya shiryar da al'ummarsa ya bayyana musu cewa abu kaza shine alheri abu kaza shine daidai sannan kuma duk wani abu na barna da abin tsoro da duk wani abun tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa akwai abu kaza zai zo akwai abu kaza zai zo to lalle kuma yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu a kai shine fitintunu da tashin hankali da matsaloli da rashin zaman lafiya iri-iri wanda zai zo a ƙarshen zamani da kuma yawaitar aukuwar tasu da abubuwan damuwa da za su ɗauke hankalin hatta mutum mai hankali mai ilimi mai natsuwa fitintunu in suka yawa yakan ruɗe ya rasa ina ne za a samu ƙofa ina ne za a samu mafita to ya jama'a ba ruɗewa ake ba komawa ake wurin Allah subhanahu wa ta'ala a nemi wato matsira a nemi kiyayewa ya zo a bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi lalle wasu fitintunu za su zo a ƙarshen zamani in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fitintunu wanda ya zauna bai tashi tsaye ba to shi ne mafifici sama da wanda ya tsaya a tsaye wanda ya tsaya a tsaye ya fi wanda yake tafiya yake tinkarar wurin wannan fitina wanda yake tafiya ya fi wanda yake gudu alheri ma'ana kenan sharri yana tare da duk wanda ke gaggawar kutsawa cikin harkar fitintunu iri-iri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce duk wanda yake leƙenta to za ta gama da shi za ta hada da shi za ta halaka shi Allah ya tsare mu al-imam muslim ya ruwaito hadisi daga amash daga zaid ibn wahab daga abdurrahman ibn abdurrabbi al-ka'ba yana bada labari cewa wata rana ya shiga masallaci sai ga abdullahi dan al-amr bin al-as radiyallahu anhuma yana zaune a inuwar ka'aba mutane sun kewaye shi shi ma ya ce sai na je na zauna gabansa sai yake cewa wata rana muna tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a halin tafiya sai muka sauka muka yi zango a wani wuri a cikinmu akwai wanda ya tafi yake gyara tantinsa akwai wanda yake koyan harbi akwai wanda kuma ya shiga dabbobinsa da yake kiwo yana kiwonsu suna cin abinci sai ga mai shela daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam as-salata jami'a dama in ana tafiya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in yana so ya ja hankalin mutane a zo a saurari wani abu idan mutane suna nesa akan ce as-salata jami'a ya jama'a a taho a taho muka tsaya gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shine yake cewa innahu lallai lam yakun nabiyyun qabli babu wani annabi gabanina illa kana haƙƙan alaihi sai face haƙƙi ne da Allah ya wajabta masa ya shiryar da mutanensa zuwa ga alherin da ya san cewa alheri ne ya tsoratar da su kuma daga sharrin da ya san cewa sharri ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babban alherin da ya zo mana da shi alqur'ani da sunnarsa da karantarwarsa da ilmominsa da duk ladubban da ya dora mu a kai duk umarninsa daidai ne babu kuskure duk umarnin Allah haske ne kuma daidai ne nan ne shirya take to yace wa inna ummata hadhihi wannan al'ummar taku wato ku mutanen zamanin ƙarshe ju'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya zaman lafiyarta da kiyayewarta da tsira daga fitintunu da musifa da bala'i to an sa shi a farkon al'umman ne a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu lokacin da ya fi nutsuwa irin zamanin duk da ana yaƙi to akwai kwanciyar hankali wasa yusibu akhiraha bala'un ɗan ƙarshen zamani kuma abin da zai same su bala'o'i iri-iri wa umurun tunkirunaha da al'amura da za ku kyamace su da yawa za su zo ya ce wata ji'u fitna wata fitinar za ta zo wa mutum fayurakiku ba'abuha ba'aban ko in ce fitinu za su rika zuwa a ƙarshen zamani wadda za ta zo daga baya za ta da wadda ta gabata ‘yar ƙanƙanuwa siririya ba a ganin muhimmancinta ma'ana fitina za ta auku yau in wata ta faru gobe sai ka ɗauka ta jiya ba komai ba ce haka fitintunin za su yi ta zuwa tun kana tsammanin halaka ta zo kamar yadda ya faɗa a wannan hadisi fa yaqulul mu'min sai mumini ya ce hadhihi muhlikati daga ya ga wata fitinar ta zo sai ce to shikenan mu kan halakar mu ta riga ta zo sai kaga Allah ya sa an wanye lafiya an wuce sai wata fitinar ta zo sai ce ga ta nan ga ta nan wannan ita ce ta ƙarshe da za ta gama da kowa da kowa halakar mu ta zo ita ma sai kaga Allah ya sa ta sauƙaƙa to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa faman ahabba an yi zaha anin nar duk mutumin da yake so a nesanta shi daga wuta wa yudkhala aljanna kuma a shigar da shi aljanna فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر to mutuwarsa mutuwa ta zo masa alhali yana kan imani da Allah da ranar ƙarshe ma'ana kenan kada ka bari ka fita daga halin imaninka duk irin yadda fitintunu suka yi fitintunu to ka tsaya da imaninka duk mutumin da yake son Allah ya nesanta shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to ya tsaya da imani da Allah da ranar ƙarshe kuma sannan ya aikata wa mutane irin abin da shi yake so a yi masa malamai suka ce wannan magana dunkulalliyar magana ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta kunshi dukkan alheri duk abin da kake so a yi maka na alheri da adalci da ƙaunar juna da taimakon juna to kai wa 'yan uwanka kana so a soka kai wa 'yan uwanka ƙauna da soyayya kar ka zalunci wani duk abin alheri da kake so a yi maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai wa mutane irin wannan abin yana daga cikin sababin da zai jawo ka tsira daga fitina a ƙarshen hadisin sai da aka tambayi Abdullahi bin Amr bin al-As yace wannan hadisin hakika ka ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkato kansa da kunnensa yana kada kunnensa yace wallahi kunne na wannan da ka gani ya ji wannan maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zuciyata ta rike wannan magana da aka ambata ya ku bayan Allah al-Imam Muslim har yanzu ya fito da wani hadisi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yataqarabu zaman lokaci zai zo ranaku suna kusa da juna shekaru nan da nan sun kare watanni dab da dab shine ma nan ya ta karabu zaman nan da nan an wayi gari nan da nan dare ya yi nan da nan gari ya waye sati ɗaya ya wuce wata ɗaya ya wuce nan da nan shekara ta kare duk wannan alama ce ta kusancin tashin alkiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suna cewa wai albarkar ce ake cirewa shi ya sa muke ganin kwanakin suna tafiya malam ibn hajar yake cewa a'a haƙiƙanin lokacin ne ake rage shi amma mu awa 24 nan da muke lissafi tana nan a lissafinmu amma a tsarin Allah yana rage lokacin haƙiƙatan wannan kuma shine gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa yuqbadul ilm za a ɗauke ilimi ilimi zai karanci a cikin mutane akwai karatu akwai yawan karatuttuka amma ilimi shi kuma Allah sai ya cire shi malamai su ta mutuwa malamai masu zurfin ilimi masu hankali Allah ya ta ɗauke su sai a bar jahilai su ne za su riƙa fatawa al'umma tana shiga tashin hankali sannan ya ce wa tabharul fitan fitintunu za su yawaita bayyana wa yulqashu kuma a jefo tsabar rowa a tsakanin mutane shine ashu kana son abin hannun wani sannan kuma kai kana hana naka wannan shine ma'anar shuhi to za a jefo shi a cikin mutane san duniya da san duniya da san duniya zai yawaita sannan yace wa yakthurul harj sannan kuma kisa zai yawa za a yi ta kashe mutane duk in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka tambaye shi menene alharj yace alqatl alqatl shine kisa kisa ya yawa har tun ana ba da labarin kisa yau an kashe kaza yau an kashe mutum ɗaya sai ka ji mutum uku sai ka ji gari an tashe shi tun kana jin girman labarin har ya zama wani abu ne da normal an saba shi hankalin mutane bai cika ɗagawa ba idan ba abu ya faɗo kansu ba galibi abin da zaka ji a labarai yau tashin hankali a ƙasa kaza mutum dubu sun mutu da sai ka jin an ce mutum uku sun mutu hankali ya tashi amma yanzu mutum dubu an ruguza gari duk baya ta da hankalin mutane to duk wannan yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da waɗannan fitintunu lokacin aukuwarsu mecece mafita zan ambata da gaggawa saboda lokaci babbar hanyar mafita ya ku bayin Allah ita ce farko lazimtar shiriyar Allah ka lazimci shiriyar Allah da shiriyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da ita kada ka bari ka bata daga musulunci ka lazimci musulunci baka sani ba ko a wannan fitinar ranka zai tafi kar ka samu kokonto akan addinin Allah abu na biyu ikhlasi abu na uku yawaita addu'a da komawa zuwa ga Allah a tuba daga zunubai a koma zuwa ga Allah abu na hudu kame harshe a zamanin ficintunu ya zama harshenka baya kutsawa cikin abin da ba harkarsa ba ce ba kai ne mai yi ba ba kai ne mai umarni ba ba kai ne mai hanawa ba abin da yake naka addu'a ka koma kai ta addu'a Allah ka tsare mu Allah ka hana Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali kai ta wannan ka tuba tsakaninka da Allah ka mutu da imaninka shine babban abin yi wanda kuma Allah ya ɗora masa amanar al'umma to shi ma ya bi tsarin Allah da dokar Allah wajen yadda za a riƙe amanar al'umma da rayukansu da kiyayewa a ɗauki mataki cikin adalci cikin tunani mai kyau da zurfafawa kamar yadda muka tattauna a makon da ya gabata ba tare da gaggawa ba kar a kutsa abin da zai halaka al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa uqbatu ibn amir yake cewa amlik alayka lisanak ka mallaki ka kiyaye ka tsare harshenka wal yasa'aka baituka gidanka ya ishe ka in fitina ta yi yawa mutum ya zauna da shi da iyalinsa ya wa'azantar da su ya faɗakar da su ya kauce wa kutsawa cikin mutanen da la'alla zuciyarsa za ta fitinu da wani abu da zai karkatar da shi al'imam abu hatim al-busti yana faɗi cewa innal afiyata kiyayewa in an ce afiya ba lafiya ake nufi ba tsarewa daga fitina tsarewa daga kashe-kashe tsarewa daga matsaloli yake cewa asharatu ajza kashi goma ce tis'atu min hafiz sukuti tara daga cikinsu in kana son zaman lafiya to ka kame bakinka ma'ana kashi tara cikin goma na tsarewa daga fitina shine mutum ya iya bakinsa ba komai za ka kutsa ka shiga cikinsa ka faɗa ka yi analyzing ka ce kaza ka yaɗa labari ka tsare bakinka daga faɗin abinda ba aikinka ba ne ka faɗa kuma bai shafe ka ba sannan kamar da na ambata a nemi tsarin Allah daga fitintunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'awwazu billahi minal fitan ku nemi tsarin Allah daga fitintunu kawai ka rika roƙon Allah ya Allah ka tsare mu daga fitintunu ya Allah ka tsare mu daga fitintunu umarni ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma zahara minha wa ma batan abin da ya bayyana da abin da ya koyu kamar da al'imam musulmi ya roto wannan hadisi sannan daga cikin sabubban tsira a zamanin fitina shine islahun nafs wa tazkiyatuha ka tsarkake zuciyarka kuma wato ta hanyar da'a ga Allah da kuma ibada magabata suna ambata babban abin alheri a zamanin shine yin ibada ga Allah zamanin fitina ka yawaita ibada ga Allah a lokacin da fitinu suka yawa to yana daga cikin manya-manyan ayyukan alheri sannan daga ciki kamar da Allah madauki ya ambata walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita inda mutane za su aikata abin da ake musu wa'azi a kansa to da yafi musu alheri da kuma yafi tabbatar da su akan hanya zaka duk mutumin da yake son tabbata kada ya kauce daga kan hanya to ya dauki wa'azin da ake masa yanzu wa'azi gashi nan malamai suna yi da yawa ana faɗakar da mutane amma babu lokacin da mutane suke botsarewa su kaucewa hanyar Allah irin wannan zamani da muke ciki daga ciki ayyukan alheri sadaka taimakawa mabukata kula da marayu duk wannan sababi ne da ke sa Allah ya ɗauke fitintunu ba za a yi su ba ko in sun zo su zo maka da sauƙi ba su kwashe ka ba sannan daga ciki as-sabr wa taqwa haƙuri Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to wannan yana daga cikin abu sannan ikhlasi ma yana sanyawa mutum Allah ya tsirar da shi kamar da Allah maɗauke ba mu labari dangane da annabi Yusuf kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha sai ce me إنه من عبادنا المخلصين أو تقراءة أو تقراءة المخلصين إن أنت مخلصين زاببو إن أنت مخلصين ما سو إخلاصي Daka in an karanta da al-mukhlisin to lalle Allah ya tserar da annabi Yusuf daga wannan bala'i na zina da makamantan irin wannan mummunan aiki da alfasha Allah ya tsare shi saboda ikhlasinsa saboda kiyayewarsa da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abubuwan da za su taimaka ƙarfafa imani domin ƙarfin imanin yana cikin abin da ke sa ko baka shirya komai ba sai Allah ya tsare ka daga fitina to ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga fitintunu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من ألوقنك ألا كتعلي مدك فتنتنو ألا كيمن ما قنم فتنتنو ألا كبام زمن لا فيه Allah ka tsare mu daga aukawa cikin tashin hankalin da ba a san ƙarshensa ba, ya Allah muna roƙonka wannan fitintunu da suke ƙoƙarin aukuwa a wannan eriya tamu tsakanin ƙasar Najeriya da Nijar, ya Allah muna roƙonka Allah ka hana wannan abu, Allah ka dakatar da shi, Allah ka bar mu cikin kwanciyar hankali da natsuwa abin da suka shiga kuma na damuwa, Allah ka fidda su daga cikinsa. ya Allah ka tsare mu duk abin da zai sa a zo a lalata rayuwar mutane da ibadarsu da kasuwanninsu da tattalin arzikinsu da zamantakewarsu da ƙaunar junansu ya Allah muna roƙonka kai mana maganin wannan abu Allah ka kaɗe shi Allah ka zaunar da mu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya da nisa daga damuwa da waɗannan kuma fitintunu ya Allah kai ne mai iko akan komai kuma kai kaɗai muke roƙo kuma babu mai tsare waɗannan abubuwa in ba kai ba Allah ka ƙara basira ga shugabanninmu Allah ka taimake su su yi tunani mai kyau akan dukkan abin da zai auku su aikata abin da zai zama mai amfani ga al'umma ba abin da zai zama sharri gare su ba ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله